أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحي القيوم والصلاة والسلام على سيدنا محمد المشرف بالشفاعة المخصوص ببقاء شريعته إلى قيام الساعة وعلى آله الأطهار وأصحابه الأبرار وأتباعه الأخيار صلاة باقية ما تعاقب الليل والنهار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته cikin ikon Allah subhanahu wa ta'ala yau muna zama na takwas a cikin wannan littafin na nuniyatu alkahtani li'abi Muhammad Abdullahi bin Muhammad al'andalusi alkahtani wanda ya yi daidai ga tara ga watan jimadar ula shekara ta 441 hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina. wanda ya yi daidai ga uku ga watan yunayar shekara ta 2020 miladiya a satin da ya wuce mun fara baiti na 61 ba mu ida ba insha Allah a yau zan mu tashi kenan a baiti na 61 a cikin wannan littafin na nuniyatul qahtani yaqulu al-qahtani ستين دقيقة سؤال سنتين نعم الجمال الثاني جزاكم الله خير آه يقول القحطاني هو حكمه هو علمه هو نوره وصراطه الهادي إلى الرضوان جمع العلوم دقيقها وجليلها فيه يسول العالم الرباني قصص على خير البرية قصه ربي فأحسن أيما إحساني وأبان فيه حلاله وحرامه ونهى عن الآثام والعصيان من قال إن الله خالق قوله فقد استحل عبادة الأوثان من قال فيه عبارة وحكاية فغدا يجرأ من حميم آنٍ من قال إن حروفه مخلوقة فالأنه ثم اهجره كل أواني لا تلق مبتدئا ولا متزندقا إلا بأسبة مالك الغضبان والوقف في القرآن خبث باطل وخداع كل مذبذب حيران قل غير مخلوق كلام إلهنا وأجل ولا تك في الإجابة واني أهل الشريعة أيقنوا بنزوله والقائلون بحلقه شكلان وتجنب اللفزين إن كليهما ومقال جحم عندنا سيان نعم يقول القحطاني هو حكمه هو علمه هو نوره هو حكمه هو علمه هو نوره وصراطه الهادي إلى الرضوان وصراطه الهادي إلى الرضوان جمع العلوم دقيقها وجليلها جمع العلوم دقيقها وجليلها في فيه يسول العالم الرباني فيه يسر العالم الرباني قصص على خير البرية قصه قصص على خير البرية كالصبر ربي فأحسن أيما إحساني ربي فأحسن أيما إنساني وأبان فيه حلاله وحرامه وأبان فيه حلاله وحرامه ونهى عن الآثام والعصيان ونهى عن الآثام والعصيان من قال إن الله خالق قوله من قال إن الله خالق قوله فقد استحل إبادة الأوثان فقد استحل إبادة الأوثان من قال فيه إبارة وحكاية من قال فيه عبارة وحكاية فقدا يجرأ من حميم آني أبدا يجرح من حميم آني من قال إن حروفه مخلوقة من قال إن حروفه مخلوقة فالأنه ثم هجره كل أواني فلعنه ثم أجره بالألوان لا تلق مبتدئا ولا متزندقا لا تلقى مبتدعا ولا متزندقا إلا بأثبت مالك الغضبان إلا بعصة مالك الغجبان والوقف في القرآن غبس باطل والوقف في القرآن خبز باطل وهداء كل مذبذب حيران وحداه كل مذبذب حيران قل غير مخلوق كلام إلهنا قل غير مخلوق كلام إلهنا وأجل ولا تك في الإجابة واني وأجل ولا تك في الإجابة واني أهل الشريعة أيقنوا بنزوله أهل الشريعة أيقنوا بنزوله والقائلون بخلقه شكلان والقائلون بخلقه شكلان وتجنب اللفظين إن كليهما وتجنب اللفظين إن كليهما ومقال جهم عندنا سياني ومقال جهم عندنا سيلان alhamdulillah muhammad al-kahtani yake cewa huwa ilmuhu shi wannan alkur'anin ilimi ne na allah subhanahu hukumuhu hukumci ne daga allah subhanahu wa ta'ala alkur'ani ya zo da hukumce-hukumce daban-daban alkur'ani hukumci ne na allah ya ce wanda ya yi kaza kaza ne wanda ya yi kaza zai yi kaza masalan ala sabilin misal wanda aka sake ta ita wadda aka sake ta kamar da ya zo a cikin alkur'ani in yarinya ce karma ba ta fara haida ba ko kuma in tsohuwa ce ta da haida ga baki ɗaya jini baya hutawa daga gare ta to sai ta yi wata uku hukunci ne kamar da ya zo a cikin suratul talaq to ita kuma wanda a'a an sake ta kuma da ciki ne to ita kuma a'a idda ta hakke ta aiki dan da yake cikin wannan cikin fahimna Eh, kenan shi ne kenan hukumce-hukumce wanda ya yi sata a mai kaza wanda ya yi zina a mai kaza wanda ya yi kaza kaza ya yi kaza sannan kaza to zai yi kenan hukumci ne daga Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a fa hukmul jahiliyyati yabghun wa man ahsanu hukman liqaumin yuqinun wa huwa ilmuhu kuma alqur'ani nan ilimi ne na Allah subhanahu wa ta'ala shi alqur'ani ilimi ne na Allah subhanahu wa ta'ala kamar yanda Allah subhanahu wa ta'ala ya cewa lakin Allah yashhadu bima an bima anzala ilayka wa ma anzalahu bi ilmihi yana Allah ne ya sauko shi da ilimin shi alqur'ani ilimi ne sannan kuma Allah sai malam ya ce wa huwa nuruhu kuma alkur'ani haske ne na Allah subhanahu wa ta'ala, haske ne daga Allah subhanahu wa ta'ala. Nan zan mu gani, wayan suna ɗaukan cewa ɗalibin ilimi ɗan makaranta ba wayayye ba ne ba ko kuma ana ƙidaya na letire da illetire sai ka ga shi wannan wanda 'yan makarantar nan ba a sa su cikin a ce letire wanda su kuma asali ma su ne letiren na kirki in kana neman wayayyu to wanda ya karanci musulunci shine wayayye wannan shi wani daga cikin ɗaliban wani babban malami ya tafi ya yi karatu a turai sai ya isko wannan malamin tun da ya tafi ya bar shi yana cikin sahihil buhari hajji ya dawo ma kuma hallo sai ya isko shi hallo yana cikin sahihil buhari shi gani yake a malam bai waye ba har yanzu yana sahihil buhari shi kuma ya je turai yake cewa annasu fil garbi kad wasalu ila al qamari wa anta ma zilta tashrah li talamizaka sahih al buhari kai har yanzu kana karanta ma ɗaliban naka sahih al-buhari yace mutane sun tafi wata suna ta hawa wata kai kuma har yanzu baka ci gaba ba sai malamin ya gwada mai fa shi bai da ilimin yace wa mal ajabu fi zalika to menene abun mamaki akan haka dan mutum ya tafi can in in ma wai da gaske ne yace fa innahu makhluqun wasala ila makhluqin halitta ce ta tafi wajen halitta shi wannan watan mine ne halitta ne shi wannan mutumin mine ne halitta to me abun mamaki don mutum ya je in ma har da gaske ne mutum ya halitta ta tafi wajen halitta sai mala ya ce wa nahanu nuridu an nasira ila al-khaliq la ila makhluqin mu kuma muna son mu tafi zuwa ga wanda ya halittar ne wai ba halittar ba kenan kai karamin abu ne wannan kenan ana neman wayewa babu kamar alkur'ani eh dan saboda haske ne daga Allah subhanahu wataala kamar yadda Allah subhanahu wataala yake faɗa a cikin alkur'ani wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wal imanu walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina kenan kaga alkur'ani haske ne kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake kiran shi har lokaci ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina kenan alqur'ani haske ne daga Allah subhanahu wa ta'ala shi kuma imamu malik anan yake cewa ilimi ko haske ne kuma duk wanda hasken shi bai zamanto ba hasken alqur'ani to bai da wani haske kenan man lam yaj'al Allahu lahu nuran فما له من نور وقوله وصراطه عندما يقول في هذا البيت وصراطه الحادي الى الرضوان شيء القران من جرمه كما عند الله سبحانه وتعالى يقول ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي kenan shi wannan alkurani hanya ce madaidaiciya ga wanda yake son najahi wanda yake so ya je zuwa ga ilar ridwani ya je zuwa ga yarda Allah subhanahu wa ta'ala to sai ya yi riko da wannan alkur'ani sai yake cewa a baiti na 62 jama'al uluma daqiqaha wa jalilaha shi wannan alkur'ani ya gama ilimi masu amfani da masu girma a cikin alkur'ani ilimi daban-daban ne siyansu daban-daban adda kai alkur'ani babu abin da babu ilimi mai amfani a ciki ka gani akwai esbetan a cikin kana nema dan shi ake cewa ɗalibin ilimi in dai yana karanta alkur'ani yana karanta tradition na alkur'ani da tarjama to sai ka ga kwallo shi kullun ƙara kuduwa take yana kawo abin da a'a wanda wanda physician zai bashi ga yana a alkur'ani ya hima wancan diba wa nazzalna min alqur'ani ma huwa shifaa'u lin-nasi unzur kadiba waja'alna min al-ma'i kullum shayin hai aka ce rolo sai labi go to ga a cikin alkur'ani tun kafin ayi wannan magana ka diba furoba furoba an maka kake so a ciki ga yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo ta ana ta ma iftirar da ibodai yusikumullahu fi auladikum lizzakari misla hazil unsayni duka ga tanan kenan duka alkur'ani ya zo da ilimi daban-daban kai ha alkur'ani ya zo da ilimi wanda ɗaya daga baya tura suka gano adn shi kuma alkur'ani a'a tun da farko ya faɗi wannan abun yadda kafaran da suke cewa ba a tada su ba suke cewa a iza mituna wa kunna turaban wa izaman a inna na maba'un sun hawa a ba'unan awon sai Allah ya ce musu ka ce musu ya manzo Allah qul innal awwalina wal akhirin lamashmu'una ila miqati yawmin ma'lum kamar cikin suratul tagabun za'ama allazina kafaru allan yub'asu qul bala wa rabbi la tub'asunna thumma la tunabba'unna bima amiltum wa zalika 'ala allahi sai daga ƙarshe kafiran da suka ce su in aka mutu ba a tashi ba sai suka binciko wani abu da ake ce ma ADN wannan abin halitta ce a bayan ƙwayar zarra ce a bayan mutum daga wannan ƙwayar zarra a kowane mutum duka ga baki ɗaya wannan ƙwayar ba ta konewa kuma daga wannan ƙwayar ta adn ana iya ɗauka a ga mutum shekara nawa a duniya ana iya ganewa a gani mace ne ko kuma namiji ne ana iya a gano dogo ne ko gajere ne ana iya a gano baƙi ne ko fari ne shi kuma wani alƙur'ani ba yau ya faɗa ba yana kaga shi alkur'ani komi addafa shi salihu li kulli zamanin wa makani jamal ulumu daqiqaha wa jalilaha fa bihi yasulu al-alim rabbani to da wannan alkur'ani ne ya kamata shi malamin kirki ya ringa tahiyar ya ringa tahiyar shi an ce al-alim rabbani al-alim allazi la yatajawaz al-kitab was sunnah shine al-alimu ar-rabbani malamin da bayya ketare al-kitabu wa sunna akan abin da yake hukunci da akan abin da yake faɗa da abin da akan abin da yake aikatawa kenan wannan shine al-alim ar-rabbani sai yake cewa a cikin baiti na 63 asassun ala khairul bariyati kasahu fa asahu rabbi fa ahsana ayyima ihsani shi a cikin wannan alqur'ani an zo da kissoshi daban-daban da dama ala khairul bariyati an gaya ma annabi sallallahu alaihi wa sallama nan a larabcin an ce ƙasas yana ɗaukan ma'ana guda biyu ƙasa yana ɗaukan ma'ana guda biyu ƙasas yana ɗaukan issa labari wanda suka huce kuma yana ɗaukan hannu karatu yana ɗaukan ƙasas kuma hannu yana ɗaukan tilawa in ce ƙasa bi ma'ana tala kamar yadda ya zo a cikin alkur'ani mai girma ita na hannu na ƙussu alaika ahsanar ƙasas da kuma da yadda yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala ma auhaina ilaika wa in kunta min qablihi la minal ghafilin kenan anan kissa tana zawa ma'ana na ahbar na al-anbiya wal mursalin kamar yadda yake zawa kuma hallo na tilawa a cikin alkur'ani zaka ga an kawo kissa kamar yadda zaka gani a cikin ilimi na turawa ko filozofi su da kan suna cewa akwai lokacin da suke cewa l'histoire ne pas une science wani su ce histoire est une science ka gani an yi ta ikhtilafi tsakankanin su kenan me suke hudi dan saboda akwai labaru na ƙarya kuma akwai labaru na gaskiya to shi alqur'ani sai ya zo da labaru na gaskiya nahnu naqussu alayka ahsan alqasas kenan kamar da Allah subhanahu wata'ala ya kawo kisoshi da dama a cikin alqur'ani ta hanyar katina ba don komai ba dan dan ya zamanto ibrani ga wanda za su zo baya dan dan ya zamanto karatu ne da hikima a ce wazkur fil kitabi ibrahima innahu kana siddiqan nabiyya wazkur fil kitabi maryam zintabazat min ahliha makanan sharqiyya ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تدليل كنا نتكاوما قصص دداما سورة كنا خير خير القصص خير الأخبار كنا ربي فأحسن أيما إحساني أنا abin da ake cewa na kissa ta muhimmancin kissa ta annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma kissa ta sahabbai manya-manyan sahabbai da ake kawowa a cikin alkur'ani ba ana so ba ne a'a kawai ta huce ta dai hakanan banza a'a tana ana so ne ta zamanto wa'azi da ibra mutum ya lura ya ga menene durus wa ibar da ya kamata a doka a cikin wannan kissa sannan sai ya ce a baiti na 64 wa abana fihi halalahu wa haramahu wa abana wa waddaha abana min at-tawdih kenan Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana a cikin wannan alƙur'anin halal da haram wani ha'anil asami kuma ya hani akan yin zinubbuka wal isyani da sabon Allah subhanahu wa ta'ala a dan haka kenan fala yajuzu li ahadin an yuhallila aw an yuharrima illa waqta hadha alquran aw sunnati rasulih sallallahu alaihi wa sallam dan haka bai halitta ba wani yazo kawai haka nan takanas yace wannan abun halal ne wannan abun haram ne matuƙa ba Allah ya halatta shi ba matuƙa ba Allah da manzon shi suka haramta shi ba kenan ba a iya gane abu halal ne sai ta hanyar alkur'ani da hanyar sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine yadda wala taqulu lima tasifu alsinatakum alkaziba hadha haram wa hadha haram litaftaru ala allahi alkaziba illa allazina yaftaruna ala allahi alkaziba la yuflihun wanda suke kaga ma Allah subhanahu wa ta'ala ƙarya su ce wannan abun haram ne ko kuma wannan abun halal ne Allah bai halatta ba su halatta ko kuma Allah bai haramta ba su haramta Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wannan mutanen bus su kai labari a duniya kuma har bus su kai labari a lahira yace la yuflihun mata'un qalilun rayuwa ce kadan wa lahum azabun alim kuma suna da ada azaba mai radadi kenan fal halalu ma ahallallahu wa rasuluhu yana halal abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya halanta ne ko kuma abinda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya haramta wani malami bai isa bai ce ma wannan abin halal ne kai ka bi in dai ba a cikin qur'ani ya dauko ba ko kuma hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam annabi karan kanshi sai dai akwai lokacin da ruwaya ta zo da dama cikin suratul tahrim ya haramta ma kanshi abinda Allah ya halatta sai Allah ya sirkuci ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtagi marzata azwajik to wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ina ga mu Allah ya kiyaye sai a baiti na 65 ke nake cewa man qala inna allaha halika qawluhu duk wanda ya ce Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci magana shi ne to faqadista halla ibadatul awsani kaman yayi bautai wannan goma kai ya zo a wannan magana wadda muka wuce kenan duk wanda ya ce Allah subhanahu wa ta'ala alqur'ani halitta shi akai akwai firak guda biyu wanda suke manya-manya su ne suke da wannan ra'ayin akwai aljahmiya aljahmiyatu akwai almu'tazilatu wa'annan firakin guda biyu su ne suka tafi akan cewa alkur'ani halitta ne na Allah subhanahu wa ta'ala alhali kuma ba haka bane ba kenan duk wanda ya wannan abun kamar yayi bautar gunki ne babban ɗan mu'tazila shine wasil bin abdal wasil bin abdal wanda ta talmaza ala yadihi kasirun min ad-du'at ad-dalil zaka ga yayi kurmin mutane da yawa har suka kawwana firak jahilin mu'tazila zaka ga akwai firak sannan kuma dahilin jahiliya su mahallo zaka ga akwai fira wa'annan su ne suke cewa ai alqur'ani halitta ne ba magana Allah bane ba Allah ya halicce shi ne kamar yadda ya halicci sauran halittoci da dama shi kuma wannan magana tana hudda mutum daga hanya wai ya zubilla ta'ala Allahu amma yaquluna uluwan kabira mu kuma mu ce alqur'anu kalamullahi allazi takallama bihi haqiqatan وقال في البيت السادس وستين من قال فيه عبارة وحكاية وانا نهركو كينا نهركو وانا سكتي القرآن halitta aljahmiya da almutazila to hallo malam sai ya kawo guda biyu wanda na biyun wanda suke saman kuskure akwai wanda su kuma suka ce a haka halitta bane ba amma fihi ibaratun wa hikayatun in za a ce kawai ba a ce ba alƙur'anu huwa kalamullah sai dai wai a ce alƙur'anu huwa ibaratun an kalamillahi ko kuma hikayatun an kalamillahi wa iyazu billah wanda hawa insu suke ganin cewa wai kawai a iska ne jibril ya ji wannan magana sannan kuma hannu sai ya zo ma annabi sallallahu alaihi wasallama da ita to duk wanda ya faɗi haka faganan to gobe alkiyama yujarra'u min hamimin ali alhamin hamimin ali yani annar jahannam kamar da yazo a cikin surati ar-rahman inda ke cewa yu'rafu al-mujrimuna bi simahum fa yu'khazu bil dawasi wal aqdam fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن الله يكرم to da suke cewa akan haka ibaratun an kalamin lahi to to manin lazi abbara anin lahi kaga magana inda take to manin lazi abbara anin lahi wance wani da ya ma Allah pronounce wa iyaz billah to wani da ya mai pronounce ne wa man allazi hakahu an Allah hal Allahu ajizun an ta'bir kalla subhanahu wa ta'ala amma yasifun yana Allah ya daukaka yana alquran kalamullahi ta'ala yana baiti na gaba wanda ke cewa man qala inna hurufahu makhluqatun sai kuma akan wancan na farkon to wancan wanda suka ce su al-mu'tazila da al-jahmiyya su suke cewa al-qur'ani halitta ne fal'anuhu to ka la'anci mai wannan magana sun mahjurhu kuma kadda ka zamna da shi kulla awani a kowane lokaci nan ana nihin cewa allazina za'amu anna al-huruf al-qur'ani mahlukatun al-jahmiyya wal mu'tazila to ake cewa kala'ance su bi siffa amma ba da mutum guda ba a aqida ta ahlus sunna wal jama'a din mai irin wannan ra'ayi wanda hadisi ya zo ake cewa an tsine mawa ne an tsine mawa ne kai in zaka kira shi baka ce mai ayyuhal mal'un ba a wajen aqida ta ahlus sunna wal jama'a sai dai ka ce mai wannan aikin tsinanne ne Allah ya tsine mai annabi ya tsine mai amma kai kuma baka cewa ayyuhal mal'un la'anin mu'ayyan baka hodi la'alla Allah ya haji la'alla Allah yuhdi subha da zalika amra tana yi wa Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye shi eh kenan kai ka ce wannan tsinannu ne Allah ya tsine musu annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsine musu amma baka kama sunan mutum ɗaya ka ce mai kai tsinanne ba a yin haka a cikin aqida ta ahlus sunna wal jamaa kenan la yajuzu la'anatu la'anahu hatta tuqamu alayhi hujja wa tuzalu ash-shuhba la'alla Allah yashrah sadrahu kamar yanda yazo a cikin annabi cikin sira ta annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wa sallama lokacin da ya kunutu wata guda ya ta alkunutu wata guda yal'anu ra'alan wa zakawan lokacin ra'al da zakawan annabi yana ta tsine musu allazina qatalu alqurra wannan wanda suka kashe hafizan alqur'ani mai girma sai Allah subhanahu wata'ala ya sauko da alqur'ani bayan annabi ya yi wata gudana da gunutu sai Allah ya cewa laysa laka min al'amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'azzibuhum fa innahum zalimun ina aka kakkata makanka ya annabi sallallahu alaihi wa sallama an Allah ya ga dama ya tuye yana iya yahe musu kuma dan saboda su azzalumai ne kuma tabbas an samu daga cikin wannan wanda suka musulunta wanda li'anna al-hawatim bi yadillah subhanahu wa ta'ala kun karanci hadisi cikin arba'una an-nawawi daga ta innal abda yayi ta aiki yayi ta aiki hatta ya kunu bainahu illa zira fa yusbiqu alayhi alkitab kenan shine allahumma inna nas'aluka alhusnul hatima kenan kai amma mutum addu'a Allah ya shirye shi kamar riba kenan kai ka ce Allah ya tsine ma mai riba Allah ya tsine ma mai cin riba da mai rubutawa da mai shaida Allah ya tsine musu amma shi kuma ka samu mutum wanda ya ci ribon a cikin musulmi sai ka ce mai kai tsinan ne to wannan bai inganta ba fahimna amma wannan aikin kuma Allah ya tsine ma masu yin shi na ya abaiti na 68 yake cewa la talqa mubtadi'an wala mutanazz wala mutazandigan illa bi asbati malik al-gadbani la talqa mubtadi'an duka yawanta zamantowa da ɗan bid'a al-mubtadi huwa allazi ittakhadha al-bid'a manhajan lahu wanda yake kawai bid'a kawai ita ce rayuwar shi kwatankwam kal intima ila tawaif al-munharifa kamar mutum yayi zuwa maili zuwa ga wata ta'ifa wanda ya san sare wannan ta'ifa batatta ce kuma hallo ta gina wannan eh tsarin nata kuma hannu akan bata kamar irin akwai 'yan bida'a wanda zaka ga cikin ta'ifa muna da su da yawa wani ya ce ya ba da wurdiya ga Allah kaga wannan dan bid'a ne to wannan shine mai littafi yake zance a saman kansu kakka zamana da su yace ya ba da wurdiya ga Allah ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ya mance da Allah subhanahu wa ta'ala karan kanshi yana yaba kanshi a cikin alkur'ani yake cewa la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar kenan kamar ya ce waccan magana ta Allah wa iyazu billah kenan shine akwai su a tawaif jahannam kenan irin wani abun su ne wanda suka dauki albid'a manhajan lahum to wannan kakka zauna da su dan nan kasu goga ma bulbulin bid'a shine yake cewa amma man indahu shay'un min al-bid'a amma wanda yake da al-bid'a kadan kuma bid'a ba manhaji in shi bace ba kuma bai kira zuwa ga ita to fal aula an tajlis ma'ahu abin da yayi wannan ka zauna da shi dan saboda la an yahdiyaka Allahu bika rajulun wahidun khairul laka min al-humr al-rayb dan saboda tana yiwa ta hanyar ka Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye shi kuma in ya shirye shi kai kuma kana da babban lada aka ce ya fi ma alheri fiye da a baka rakumi rakumi a ce dubu jajayen rakumi dubu eh ya batar da kai shi ne wancan ke na amma almutazandika nan kuma hallo zandiki fa haza yuhjar qawlan wahidan shi wannan babu wani makawa wannan hallo yuhjar ba a zama da shi dan saboda abokin mai kanwa bai ya rasa bulbudi shi ne suke cewa innal mujanasata bil mujalasati innal mujanasata bil mujalasati ita contamination ana yin ta ne ga mutumin da aka zauna in mutum bai da cuta aka zauna da shi ba amma kuma yana da maladi kuma halo contagious ce wanda ake goga to an goga an ko baka zauna da shi ba fa ba ka goga ba shine ake cewa iza jaraita fil khalqi dani'an fa anta wa man tujarihi sawa'u idan kai abudda da mutumin banza to da kai da wanda kai abuddan duk daya kenan kai ma ka zama na banza wannan hadisi ne karkashin da yake cewa inna majalisu salihu wa jalisu su ka hamilul mis wa nafiul kir kaga magana abu tamam waccan kenan kaga hadisi ne ta basara kwatan kwacin aboki na kirki da aboki na banza kaman mai sai da turare ne da mai aikin makera ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana yana aikin makera bane ba a'a dan saboda shi wancan mai sai da turare in ka zauna a shagon shi daga an hudu a shancin ka sha kamsi shi kuma na makera kuma ha ka sha kauri ko kuma ko kuma a huda ma riga ko wando kenan an huda ma wani waje a cikin aƙida ka kaga akwai matsala kenan shine kamar yadda ahadu salaf yake cewa la tujalisu ahlal ahwa wa la tujadiluhum kamar yadda kuka yi magana kenan an mutum ya hika ilimi kan ma ka sake kai garrama da shi haka aka ce kaf zauna da wanda yan son rai ne kuma hallo kada ku yi jayayya ma da su wala tujadiluhum وهذا إمام مالك رحمه الله تعالى babban imam malik babban malami wanda wayansu har suke ce ma da tsananin kare sunna shi kamar sahabi imam malik wani dan bid'a ne ya zo wajen shi sai ke cewa ya imam malik ar-rahmanu ala al-arshi stawa an ce ubangiji yayi daidaito akan al-arshi sai annabi imam malik ya ce na'am sai ya ce to fa kaifa istawa to ya ne ya yi daidaiton a saman al'ashin nashi sai imam malik ya ce al'istuwa ma'alum shi dai daidaito an sani ya shi ya faɗi a cikin alkurani wal kaifu majhul ya yayi daidaiton ba mu sani ba wal imani bihi wajibun kuma hallo imani akan haka kuma wajibi ne yace wasu alu anhu bid'atun kuma tambaya akan wannan bid'a ce summa amara bi ikhrajihi min al majlis sai imam malik ya ce ku hudda mun wannan daga wannan majalisar aka hudda shi daga cikin masallaci kaga kenan wannan yana nuna akan cewa mutum ya kiyaye san da wa yake zama wane ne abokin hirar shi na sai a baiti na 69 yake cewa wal waqfu bil qur'ani khubsun batilun nan ma ya kawo ta firka daban wata ce ake cewa al waqifa menene al waqifa wata firka ce wanda su sun yarda wai asma'illahi husna amma suka ce kuma halo ba ruwansu da fasararsu ba ruwansu da ma'anarsu eh su ne su ne almu'attala masu yanke abu eh kawai in aka ce Allah ar-razzaq ne kawai an ce ar-razzaq ne ba a fasara ba da hadisi ko kuma ba a fasara ba da wata aya Allah yana kaza yana kaza yana kaza su a ba a wannan abu su ne ake cewa al-mu'attala su kenan sun rage to shi kuma Allah bai so a rage ne kuma hallo bai so a ƙara ne shi ne su so kenan a ringa tadabburi cikin alkur'ani shi kuma Allah ya ce a yi tadabburi a cikin alkur'ani afala ya tadabbaru na alkur'an am ala qulubin akfaluha da kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyatadabbaru ayatihi wa liyatazakkaru ulul albab kenan wannan abu ne hubusun batirun abu ne marasa kyawu kuma da yaudara ce ta dukkan wani muzanzab wanda la'ila ha'ula'i wa la'ila ha'ula'i sai a baiti na saba'in yake cewa wa ƙulgaira mahlukin kalamun ilahuna ka ce musu in ji mai annazim annunetar kaftani shi wannan alkur'anin ba halitta shi ba Allah subhanahu wa ta'ala ya yi zancen shi ne wa'ajar kuma ka yi gauga faɗin haka wala ta kun fil ijabati wani kadda ka yi shakku kadda ka yi taraddudi an ce huna wala ta kun fil ijabati wani kenan la ta taraddad kenan la ta kun mutashakkikan wala ta taraddad kadda ka yi wannan ezite kada ka yi karamin wani zato ma a a kawai ce musu alkur'anu kalamullah yana an ce al-maqsud bil wali huna al-kasalan yana kada ka yi kasala ta yake cewa ahlu shari'ati aikanu bi nuzulihi ma'abuta shari'a mummunai na gaskiya wanda suke tsayawa akan littafin Allah subhanahu wa ta'ala da sunnan manzon shi sun yi imani da sabkan wannan alkur'anin walƙa'iluna bi halƙihi shakalani amma wanda suke cewa halitta shi aka yi ekif ce guda biyu ekif ta farko su ne aljahmiya da almutazila wanda suka ce halitta shi aka yi ekif ta biyu kuma wanda suka ce innal qur'ana ibaratun an kalamin lahi aw hikayatun an kalamin lahi wai yazu billah shine sai mana yace wa tajannabul lafazaini dan haka to ka kiyaye wa'annan lafazin guda biyu da wanda suka ce halitta aka yi da wanda suka ce a magana a cikin iska aka ji ta wani ne yi magana a wajen shi aka ce ka kiyaye don saboda inna kilaihima wannan magana guda biyun duka gabaki ɗaya wa makalu jaham da magana ta jaham bin abi safawan inda nasiya ne a wajen mu'ahalu sunna wal jama'a saba ma Allah subhanahu wa ta'ala kuma kuskure ne kenan a nan zan mu tsaya abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم آمنا في أوطاننا وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وسائر بلاد المسلمين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد كما ينقى الثوب الأبيض من الدنسة سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك